أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا أشرين دا أكو قوات رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو دياد أيهدو da talatin da bakwai wanda ya zo ashirin da takwas ga watan shida dubu biyu da sha shida muna nan a cikin suratul baƙara za mu tashi aya ta ashirin da shida na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna Allah tabbas lalle Allah subhanahu wa ta'ala la yastahayi baya jin kunyar an yadriba matsalan ya buga misali ko ya ba da kwatance ma ba'udatan abinda ke wato abin nan daidai da kamar ka ce sauro fama fauka ha da abin da ke sama da sauro a ƙasƙanci ko sama da sauro a girma fa'amman lazina amanu amma waɗanda suka yi imani faya alamuna suna sanin annahul haqqu min rabbihim cewa wannan misali da kwatance da Allah yake bugawa gaskiya ne daga wajen Allah kuma don a wayar da kan mutane su gane bambance-bambance tsakanin abubuwa wanda ta nan ake gane ƙiyasi wa amman lazina kafaru amma waɗanda suka kafirta ba su imani da Allah ba fayaƙuluna sai ka ji suna cewa ma za arada ma za arada Allahu bi haza matsalan me Allah ta'ala yake nufi da wannan ya zama kwatance ai bai kamata Allah ya dinga buga kwatance da ƙuda da sauro da gizo-gizo ci kai magana Allah har da gizo-gizo suna ga wannan bai kamata a ce magana Allah ba ce tunda an ce an ba da misali da gizo-gizo to shine Allah ta'ala ya ce yudillu bihi kathiran Allah yana batar da da yawa bihi da irin wannan kwatance da Allah yake bugawa wasu sai su bata su dinga mamaki waya za a Allah yake kama ƙanana daga cikin halittarsa wa ya hadi bihi kathiran kuma Allah ya shiryar da da yawa bihi da wannan kwatancen da Allah yake bugawa sai da yawa su gane su gane su musulunta wa ma yudillu bihi illa alfasiqin ba kowa yake batawa da shi ba sai waɗanda suke fasikai to an yi maganganu uku dangane ga saukar wannan aya na farko an ce yahudawa ne suka ce ya Allah zai dinga yin misali da kamar wato gizo-gizo kamar yadda ya zo a cikin suratul an kabuta aya ta 41 masalin lazi ka masalin an kabuta ta hazan baita kamar misalin gizo-gizo ne da ya rike gida suka ce ya Allah zai dinga ba da misali da gizo-gizo suna ga wannan bai kamata kamar Allah a ce yana ba da misali da gizo-gizo ba haka a cikin suratul hajj aya ta 73 Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la ya ku mutane an buga misali da kwatanci ku saurara ku ji innal ladzina tad'una min dunillah wanda duk kuke kira ba Allah ba lan yakhluqu zubaban ba za su iya kirkirar kuda daga babu ba wala wujtama'ulahu ko da sun yi dandazo sun yi taron dangi na masana da ƙwararru akan fannonin kirkira ba za su iya kirkiro kuda daga babu ba wannan kalubale ne da Allah ya da kuda kwaya ɗaya tak a cikin dandazon biliyoyin kudaje da ake da su a faɗin duniya to Allah ya ce ba za su iya ba to sai suka ce dan me Allah zai buga misali da wannan hakanan in kuma ana nufin munafikai ne suka yi wannan tambaya to saboda misalin da Allah ya buga guda biyu ne a cikin suratul baqara aya ta 17 da aya ta 19 da Allah ta'ala ya ce ka masalin da zistauka da naran kawo misalin wanda ya kunno wuta ne wanda mun yi bayani a baya da kuma auka sayyibin minas sama'i ko kamar girgije ne da yake zubo ruwa daga sama shi suka ce ai Allah zai dinga yin kwatance yana buga misali da kansa to shine suke ganin wannan kama akwai shakka cewa wannan littafi ba daga wajen Allah yake ba su munafukai kenan in kuma su kafirai ne wato mushrikan maka kenan su ma dai irin abin da suka faɗa kenan irin na yahudawa akan waccan aya innal lazina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wanda kuke bautawa ba Allah ba ba zai iya kirkiro kuda ba ko da sun yi taron dangi su waɗanda kuke bauta ba Allah ba kuke kiransu Allah to in suka yi taron dangi allolin gaba ɗaya na kowace ƙasa a tara duk wani abin bauta da ba Allah ba a ba su asamin cewa su kirkiri kuda Allah ya ce lan ya khuluqu dhubaban wala wujta ma'ula ba za su iya kirkiran kuda daga babu ba ko da sun yi taron dangi akan kuda din wannan yasa masana suka shiga bincike karkashin wannan aya da Allah ta'ala ya bude ta da inna harfu taukidin wa nasabin mushabbahun bil fi'li yansabul isma wa yarfa'ul khabara واسم الجلالة اسم إن منصوب بالفتاة الظاهرة على آخره لا يستحي وأن جملة شين في محل رفع خبر إن حقيقة الله تعالى لا يستحي أن جنجنا وألا كنيا cewa Allah ta'ala baya kunyan buga misali duk kankantan misali komai girmansa a wajen Allah ta'ala Allah yana iya buga misali da shi wato an tabbatarwa da Allah cewa yakan ji kunya kuma yakan kore wannan kunya gabarinsa a wasu lokuta kamar da ya ce wallahu la yastahayi min alhaq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku tambaye su wani abu ku tambaye su ta bayan tsari Allah ta'ala baya jin kunyar fayyace gaskiya haka wata sahabiya daga cikin sahabbai ta zo za ta wa annabi tambaya akan abin da ya shafi abin kunya shine wato tambaya akan mafarkin mace sai take cewa Allah fa la yastahi min alhaq Allah baya kunyar bayyana gaskiya fa hada alal mar'ati alghusl idza yahtalamat shin mace za ta yi wanka idan ta yi mafarki ta tambayi annabi wannan tambaya kafin ta yi tambayar sai ta kafa a hujja da wancan guri wallahu la yastahli min alhaq inna Allah la yastahi min alhaq hana Aisha tana cewa ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'ahunna alhaya'u min an yatafaqqahana fid din nana Aisha tace madalla madalla da mata irin matan Madina wanda kunya bata hana su su je su tambayi abin da ya shige musu duhu ba kuma dama an ce mutum biyu ba sa karatu la ya ta'allamul ilma mustahin wala mustakbir mutum biyu ba sa karatu da mai jin kunya a ganshi ya je makaranta da littafi yana kunya a ganshi da littafi ya tafi makaranta da ko mai girman kai da yake jin nauyin kamarsa yanzu a ce ya je makaranta neman ilimi ko ƙarin ilimi to sai girman kai da kunya su halaka mutane shi yasa malamai suka bayani bambanci tsakanin kunyar ɗan adam da kuma kunyar da aka jingina wa Allah Malam ibn Qayyim yace kamar yadda Allah ya bambanta da mutane a zatinsa haka ya bambanta da su a siffofinsa kunyar da aka dangana wa Allah ba irin kunya ce irin ta ɗan adam ba kunya ce taliqu billah kuma kunya ce da za mu iya cewa wato alhaya wacce aka dangana wa Allah subhanahu wata'ala tabbatacciya ce wacce ta dace da Allah subhanahu wata'ala ba irin kunya na halittunsa ba da yake cewa wa ammal haya'ur rabb ice amma haya'ur rabb kunyar da ake dangana wa Allah a ce Allah yana jin kunya inna Allah hayyun karimun Allah mai kunya ne ko mai karamci ne yastahi min abdihi iza rafa'a yadaihi ilaihi an yaruddahuma sifran Allah yana kunya kuma yana da karamci ka ɗaga hannu ka roƙe shi ya dawo maka da hannunka babu komai Allah baya haka shi sa za ka ɗaga hannu ka ɗaga shi da sharaɗi guda takwas wanda zai ɗaga hannu ya roƙi Allah ya ɗaga shi da sharaɗi guda takwas sharaɗi na farko Allah subhanahu wa ta'ala ba marowaci ba ne kai ma ka san wannan yawwa na biyu yana da abin da kake nema na uku kaga ya bawa wasu na hudu yana da kirki na biyar in bai baka ba mai iya baka na shida ka sakankance cewa zai baka udu'ullah wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah kuna masu sakankan cewa zai ba ku sannan na bakwai kaka ce har yanzu shiru yustajabu li ahadikum ma lam ya ajal ya ƙulu qad autu falam yustajab li ana amsa wa ɗayanku matuƙar bai yi gaggawa ba mai gaggawa ya ce na kira na kira na ji shiru udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba wa'alamu annahu la yustajabu da'a min qalbin ghafilin lahin ku roki Allah kuna masu sakankan cewa Allah zai amsa muku bukatar ku kuma ku san Allah baya karba addu'a daga zuciyar rafkananne wanda yake mai wasa Allah baya son wasa da rafkana da haka in zaka roki Allah ka sakankance da wannan sannan na takwas abu na takwas da zaka sa a ranka shine lalle bukata ta biya kafin ka sauke kuma Allah yakan biya mutum bukata ta hanyoyi guda uku manzo Allah ce duk wanda ya daga hannu ya roki Allah zai biya masa amma ta hanya uku ko dai ya tunkuɗe masa wani bala'i wanda yake tunkararka akwai hatsari da karaya da targaɗe misali ko akwai wata asara babba sai ka roki a baka kuɗi sai Allah ya musanya baka kuɗin da tunkuɗe maka wancan bala'i ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya duba cewa akawun ɗinka na lahira empty ne ba ka da ayyuka masu yawa a lahira sai Allah ya dunkule addu'a ka sai ya juya ta ta koma lada sai ya zuba maka a cikin akawun ɗinka na lahira wanda mutane da yawa an ce in sun shiga aljanna za su ce Allah mu dai mun san ba aikin mu ya kawo mu nan ba me ya faru Allah ya ce ba kai ta roƙo na lokaci kaza in baka kaza ka ji shiru ba lokaci kaza in baka kaza ka ji shiru to ai shine na tattara na ajiye maka aljanna sai bawa ya fatan ina ma bai daina roƙon Allah ba har abada kuma ina ma ba a biya ma bukata ko ɗaya a duniya ba an ta tara masa a nan gurin sannan ta yayewa kana da wani zunubi kuma wani ka tobara da kai sai Allah ya juya wannan addu'a sai ta koma istighfari sai a kankare maka wannan zunubin da haka ibnu qayyim yake cewa a cikin littafin sana adda'u wad dawa yake cewa idan kana addu'a ka dinga yin addu'a ko da baka da bukata ta gaggawa ka tara addu'a ka zama kayi bankin addu'a ka tara addu'ar da yawa ita domin idan bala'i ya tunkaro ka ya tarar da addu'a ka mai ƙarfi ce to sai ta tunkuɗe bala'in idan bala'in ya taho ƙarfinsu ɗaya ya zamo daidai da addu'ar sai su ta kokawa da addu'a ka kai kai ta harkokinka idan kuma bala'in ya fi addu'a ka girma to sai ya je ya daki bala'in amma sai ya rage makarfi sai ɗan kaɗan ya same ka kamar ma maimakon karyewa sai ka karce maimakon wato abin nan mugun hatsari sai ka ɗan yi tuntuɓe allah ya musanya shi daga babba ya koma ƙarami kawai abinda duk matakan wannan gaba ɗaya an dunkule shi a cikin ana inda zanna abdibi ana inda zanni abdibi allah ya ce ina nan yadda ka ɗauke ni so da haka in ka kyautata Allah zato ka yi wa Allah kyakkyawan fata to sai Allah ka ta ganin alheri wa ana ma'ahu iza zakarani Allah ce ina tare da shi in yana ambatona wa in zakarani fi, fi nafsi fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun min idan ka ambaci Allah a cikin mutane sai ya ambace ka fiye da mutanen da suka fi naka wayin a tani yamshi a taituhu har walatan idan ya zo min yana tafiya Allah ya ce zan zo masa da sauri wa in taƙarraba ilayya shibran taƙarrabtu ilaihi zira'an wa in taƙarraba ilayya zira'an taƙarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi a taituhu har walatan saboda gaggawan biyan ka da yayi maka bala'i da haka kunya sifa ce daga cikin sifofin Allah shi yasa Sheikh Usaimin yake cewa babu sifati ausa'u min babil asma'i babun sifofin Allah sun fi faɗi akan babun sunayen Allah akwai sifofi da yawa da ba za a jura su su koma sunaye ba amma asma'ullahi a alamun wa ausafun duk sunan Allah yana kunshe da sifa yana kunshe da wato ainihin suna da haka mala ibnu qayyim yace wa amma haya'ur rabbi ta'ala ita kunyar da ake jingina ma Allah a ce Allah yana jin kunya min abdihi daga bawansa faza ka nau'un akharu wannan wata kala ce kuma ta kunya wacce ta dace da Allah la tudrikuhul afhamu da fahimtarka ba za ka iya gano yadda Allah yake jin tasa kunyar ba wala tukayifuhul uqulu hankula ba za su iya kamanta yadda Allah yake jin kunyarsa ba fa innahu haya'u karamin wa barrin wa judin wa jalalin yace domin kunyar Allah kunya ce ta karamci kunya ce ta alheri kunya ce ta baiwa kunya ce ta girma da buwaya da gagara badau gagara gasa Allah subhanahu wataala da haka a cikin nuniya yake cewa wa huwal hayyu فليس يفضه عبده عند التهاجر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران الله أكبر yace wa huwa alhayyu shi Allah mai kunya ne falaysa yafdahu abdahu baya kunyata bawansa inda Allah yana son ya kunyata mu da mun shiga uku in ka shiga daki kai laifi sai Allah ya rubuta ma aboshinka kaga ba yadda zaka ka fito waje da an ganka a ce la yayi kaza kaga sai Allah ya kunyata ka ko ya sa a kama ka kana wani laifi amma Allah ta'ala yadda ya suturta bawansa yake so shi ma ya suturta kansa ya tuba daga duk abin da yake aikatawa an ce Allah ta'ala zai matso da bawa daga shi sai shi ranar alkiyama ya ce ka san kayi kaza ka duba damanka wuta hagunka wuta gabanka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce ka san kayi kaza kayi kaza kayi kaza mutum ce din nayi Allah din nayi Allah ce to ka san na suturta ban sa an kama ka da waɗannan abubuwan ba na suturta ka to yau ma zan suturta ka wuce da kai aljanna to kun ga ashe bai kamata mu bata da Allah ba ko za ka bata da kowa to kakka bata da Allah alakarka da Allah ta zama mai kyau ce saboda Allah yana da karamci yace fa laysa yafdahu abdahu inda tahajuru minhu bil isyani Allah baya kunyata bawansa lokacin da ya bayyanar da laifi ko sabo lakinnahu yulqi alaihi sitrahu Allah yakan jefa rufin asirinsa akan bawa fa huwa sittiru Allah shine mai sitirta bayi shi sa yace Allah subhanahu wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi wa man satara musliman satarahu Allah wanda ya suturta dan uwansa musulmi Allah zai masa sutura sutura anan iri biyu ce akwai sutura ka ganshi cikin tsiraici kai kuma kana da wadatar kaya ka ɗauki wasu masu kyau daga cikin kayanka ka bashi ya dinga sawa wannan sutura ce hissiya sutura ma'ana wuya ka ganshi yana yin kuskure ka koma gefe ka gyara masa ko baka zo kana tona shi a gaban jama'a ai jewa na na ganshi yana kaza haba eh haka kira wani ka ce zo zo ka ji zo zo ka ji ai wani je yayi kaza amma to to Allah baya son wannan ka ja shi gefe kai man nasiha ka ja bakin ka kai shiru kuma ka roki Allah kai ma ka Allah ya jarabce ka da irin abin da aka jarabce shi da shi to wannan kunya kenan ta Allah to mu ma ta bangaren mu kunya alama ce ta imani kunya alama ce ta mutunci kunya alama ce ta daraja kunya alama ce ta nisanta saban Allah istahayu minan laye haqqal haya ku ji kunyar Allah mafi cikar kunya Allah sai sabai suka ce ya rasulullah ai duk muna jin kunyar Allah sai ce ba wannan ba wa man istahaya minan laye haqqal haya falyahfazir ra'asa wa ma hawa wal baqana abunan walitrukul walizukurul mauta wal bila wa man fa'ala zalika faqad istahaya minan laye haqqal haya albaɗan wa ma wa ra'as wa ma hawa ya ce ka kiyaye cikinka da abin da zai ci ka tabbatar kana cin halal kuma ka kiyaye kanka da abin da ya tattaro na abin da za ka gani da abin da za ka ci da abin da za ka shaƙa da abin da za ka saurara ka dinga jin kunyar Allah cewa ka saurari addini ba barna ko shegantaka ko fitsara ko fasikanci ko fajirci ba sannan ka dinga tuna tsufa da mutuwa ita to wanda yake wannan shi yake jin kunyar Allah cikakkiyar kunyar Allah sannan manzo Allah ya wuce wani mutum yana ma dan uwansa wa'azi saboda kunyarsa ta yi yawa har ma ana iya cutarsa saboda kunya sai ka cuce shi ya ƙara ya kasa cewa komai to shi ne yazo ya kama shi da faɗa kai ka daina jin kunya da Allah kai kullum sai ka dinka jin kunya jama'a suna ta cutarka kana wai kai mai kunya ka daina kunyar haka sai annabi ce da'ahu fa innal haya'a min iman kyale shi ya ta jin kunyarsa kunya tana cikin imani sannan a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al haya'u wal imanu qurna jami'an da kunya da imani shaƙiƙan juna ne tare suke tafiya idza rufi al abin ahaduhuma rufi al akhar idan an ɗauke kunya sai a ɗauke imani in an ɗauke imani sai a ɗauke kunya tare suke tafiya duk wanda ba shi da kunya to ba shi da imani ba in ka ji ba shi ya ce wanda ba shi da kunya to yana nufin ba shi da imani domin kunya da imani shakikan juna ne ɗaya baya zama sai da ɗaya ba a rasa ɗaya sai an rasa ɗaya sannan ya ce inna li kulli dinin dinin khuluqan inna li kulli dinin khuluqan wa khuluqu wa inna khuluqal islam al haya ya ce kowane addini yana da al'adarsa yana da ɗabi'arsa yana da halayensa ya ce halin musulunci shine kunya ka zama mai kunya kana kunyar a ganka kana yin abin da bai kamata ba kuma kana kunyar a ƙi samun ka inda ya dace wato mai kunya ba za ka neme shi a inda ya dace baka gan shi ba kuma ba za ka gan shi a inda bai dace ba saboda kunyarsa tana saita shi ita kunya kamar saiti ne na frequency ko na tasha in ta hau daidai to sai ka dinga tafiya daidai a ganka a inda ya dace ko ba za a ganka a inda bai dace ba shigar da za ka yi wacce ta dace ta mutunci ta addini ta al'ada mai kyau ba za ka dinga yin abin da za ka zubar da mutuncinka ko na addininka ba wani ko yake cewa alhaya'u min al-iman wani ko yake alhaya'u la ya'til haya'u illa bi khair kunya ba ta zuwa wa mutum sai da alheri kuma ce inna mimma adarakan nasu min kalamin nubuwatul ula idza lam tastahi fasna ma ita yana daga cikin abin da aka riska daga umarni na annabawan farko kowane annabi sai ya yi wasiya ga mutanensa ku ji kunya wanda ku baya jin kunya to ya je ya yi abin da ya ga dama iza jaraita fi khuliqin dani'an fa anta wa man tujariyahu sawa'u laqad jarrabtu hadha ad-dahra hatta afadatni tajari'u tajaribu wal ana'u iza rama ra'asa ahlul bait walla badalahum minan nasil jafa'u يعيش الناس ما استحيا بخير يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء فلا والله ما في الأرش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء wani malami yake yake waƙe kunya yake faɗan amfanin kunya da darajar kunya da irin alherin da kunya yake jawowa to ana son kunya ga namiji ana son kunya ga mace amma gaskiya an fi bukatar kunya ga mace domin mace kaso 99.9 sunanta kunya da ta zama mara kunya to shikenan ta fita daga ɗabi'ar mace saura saura ɗaya cikin cikin ɗari da an cire wa mace kunya to shine za ta iya yin tsirara ma in ta ga dama kuma kasar a rashin kunyan mace hawa hawa ne gwargwadon yadda mace ta suturce kanta ta tsara mutuncinta da darajarta gwargwadon kunyarta kenan gwargwadon yadda ta zubar da mutuncinta ta zubar da suturarta gwargwadon yadda kunyarta ta kenan dama abu mace abu biyu ce mutuncinta da jikinta idan ta tsare jikinta ba mai gani sai mijinta kuma ta tsare gabanta ba mai saduwa da ita sai mijinta to ta gama samun daraja shi sa kuka ga da mata suka zo za su wa annabi mubaya'a me aka sharɗanta musu idza ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala alla yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'uhunna wastaghfir lahunna Allah sharaɗin da aka sa mata kenan guda shida kasi shirka so da mata akwai bin bokaye da matsafa da yan tsubu da sauransu wajen neman maganin mallakan miji da shanya miji duk anan da kora kishiya duk anan suke halaka so da aka na biyu aka ce kada su yi sata akwai mata barayi to banda sata na uku aka ce kada su yi zina bayan shirka da sata sai zina aka ce kan mace ta kuskura ta yi zina shi yasa da aka faɗi wannan sai hindu ta ce shin ya tana zina wai ta mamaki ta ce ya Allah zai shakanta mana zina ai mu ƴaƴan halal ba sa zina a gurin mu in kaga mace tana zina bulakantacciya ce ko baiwa amma mu ƴaƴa ba sa zina yadda aka shafaci akan ta ba da mutuncinta kuma za ku ga ko a cikin da annabi yake yaban mace ta kwarai ta aice almar'atu saliha man iza nazarta ilaiha sarratka wa iza amartaha ata'atka wa iza gibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika macen kwarai ita ce wacce ta haɗa sifofi guda hudu in mijinta yana nan yana gari ko yana gida zai ga abu biyu tare da ita in baya nan kuma za ta yi abu biyu in an haɗa nawa kenan hudu biyun da in kana nan za ta yi maka iza nazarta ilaiha sarratka in ka kalle ta za ta faranta maka rai to me mace take yi in mijinta ya kalle ta ji daɗi a ransa tana da kwalliya tana da tsafta ta iya girki ta iya magana ta iya shiga ta iya ladabi tana da'a in ka ce ayi ayin ka ce a bari a bari shi ne macen ko wai za a martaha a ta'atka in ka ce ayi ko a bari za ta ce an gama mai gida da kake so a mace fiye da haka wai za gifta anha in ka yi tafiya baka nan kuma to hafizatka fi nafsiha wa malika ba za ta yadda a taba ma mutuncinta ba ba za ta yadda a taba ma dukiyarka ba dama an baka nan me rage maka a gida da ita ce da kudinka ta tsare ma mutuncin kanta ta tsare ma dukiyar shikenan ta zama mace ta kwarai in baka nan baka da fargaba in kana nan ta faranta maka rai to wannan siffofin guda hudu duk macen da ta cika su ita ce almar'atu saliha in za ka yi aure ka nemi irinta ita ce almar'atu saliha kun ga a ciki akwai kunya yanzu haka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ana siffanta shi cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-azra'i fi khidriha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana siffanta shi da kunya sai aka bada misali manzon Allah ya fi sabuwar amarya sa irin ta da wa amarya irin ta da mai tsananin kunya da za ka je zance fa tana ƙarshen wannan tabarmar kana nan ƙarshe kuma har a gama zancen kanta a rufe saboda kunya kuma ka bata abu sai dai ka aje ka tafi amma ba za ta karba a hannunka ba wata ma sai dai ta zo da kaninta sai dai ta zo da kaninta ya karba mata ba ka taba ganin fuskarta ba kuma zance baya wuce minti biyar an gama kuma fuskarta a rufe haka ranar da aka kawo amarya sai an yi taron buɗar kai in ba ka ba ta buɗe kanta ba ta ja mayafi kenan ta rufe fuskarta ba ta taɓa yadda ku haɗa ido da ita ba saboda tsananin kunya yanzu wani abu da ake washi zance no gab haka ake tsayawa a manne a jikin juna wai zance ake yi to kaga ai kunya ta tafi saboda haka kunya ana siffanta Allah da kunya wacce ta dace da irin tasa ba irin tamu ba sannan wanda ya fi kowa kunya a cikin al'umma baki ɗaya shine manzon Allah saboda kunya siffa ce ta kamala siffa ce ta daraja siffa ce ta imani tunda imani ne dole manzon Allah ya fi kowa cikar wannan kunya din sannan na biyu kunya na uku kunya siffa ce daga cikin siffofi na addinin musulunci Allah ya yi ka mai kunya sannan kunya alama ce ta imani wanda yake da imani yana da kunya wanda ba shi da kunya to ba shi da imani sannan kunya in ta yawa ma ba matsala don annabi ya ce da'ahu fa innal haya min al imani sannan kunya takan ba wa mutum mutunci ta hanyar nisantar abin da bai kamata ba da yin abin da ya kamata duk mai kunya ba zai so a ganshi da fa barawo ya sata aka ganshi Allah ya bar garin kenan da yawa wasu dalilin da yasa suka bar kasan su saboda abin kunya yayi abin kunya an kama shi yana wani laifi to in ya barke ya wata kasar sai ko labarinsa ba za a ƙara ji ba saboda kunya manzu mutum zai taɓar gaza kuma ya zauna a inda yake yana zazzara ido yana kallon kowa saboda an cire kunya an cire imani amma da Allah kunya ake ji ba na manta lokacin da ake in mutum ya shawo giya ya shigo lungu abin shi ana kayi marisa ka sha kafsu kayi yara su taru saboda ɗari suna raka shi ana dumbura kansa kayi marisa ka sha ina yanzu kowa kusan ya zama dan kamso da marisa din kaga zai dingura kan wani kuma da aka ce an kama barawo kayan ma za a dora masa aka a zagaya da shi unguwa wani da an kwance shi din na in yi balle ba za ka ƙara jin labarinsa ba saboda ya yi abin kunya ya gudu kenan ta amma yanzu abin kunya ma ya zama ma abin kwalliya ya zama abin ado ado ma ake yi da abin kunya abun kunya ma wani har gani yake in baka yi abun kunya ba ma baka zama babban mutum ba baka zama daraja ba baka waye ba yanzu wata kawai wani sai ya mata waya sai ya ce wai yana zuwa zance ya gabata matsawa kusa da shi ta shirya fa yanzu zance no gab ake yi ba an ma wuce no gab yanzu shan minti ake yi wai ta bude hijabin ta saka shi ta ce to ni babana bai koya min wannan fitsarar ba a gidanmu ban ga ana yi ba sai ka je ka nemi mai irin wannan ni a gidanmu ba irin wannan mu a gidanmu an ce mu tsara mutuncinmu sai mun yi aure wato ai ta dan fita mana a dan tafi a dan je dan a dan sha iska eh ka gani in ba dan iska ba zai tafi da yan wani shan iska tace to ita ba yan iska bace to kaga irin abin da aka kai yanzu fa yanzu akwai wata da ta wata irin shiga ta dame jikinta ta dame jikinta ta dame jikinta sai wata take mata nasiha wannan shigar fa ba kyau sai ta ce ai imani attaqawa hahuna wai hada hadisi sai ta nuna kirin cewa attaqawa hahuna shi tsoron Allah a kirji yake a zuciya yake ta ce a to yana yana da alama a fili kin fito da tsiraikin ki kuma ki ce attaqawa hahuna inda takawar a gani a aikace mana tunda tana zuciya to sai ta yi naso a ganta a cikin ɗabi'o'inki da halayenki saboda haka ya kamata mata musamman su suka fi kunya ado ke gare su idan aka rasa mace mai kunya to an shiga matsala sosai kuma rashin kunya ga mata babban musifa ne shi yasa ya ce fallahu a haku an yustahaya minhu da wani mutum ya ce magana cewa wa ya kamata ya nuna wa al'auransa annabi ya ce ka kiyaye tsiraicinka ga kowa sai ga iya mata kawai ko baiwarka sai ce in ni kadai ne fa zan iya yin zindir sai annabi ya ce fallahu a haku an yustahaya minhu a ya kamata ka ji kunyar Allah ma aka kawai ka shiga daki ka yi tumbur wanda an ce in ma za ka cire kayanka ka canza wasu ka ce bismillahi lazi la ilaha illahuwa saboda tsare idan shekaru da aljanu kasu ga tsaraicinka saboda haka kunya babban abu ne shi ne haka siffanta Allah inna Allah la yastahi an yadriba masalan Allah baya jin nauyin buga misali ko kwatance da abubuwan da suke na halittu iri-iri ma ba'udatan wato tun daga sauro ko kudin cizo da ana kiransu ba'uda fama fauqaha da abin da ke sama da ita a kankanta ko abin da yake sama da haka a girma akwai wani malami da ya bincike akan dukkan abubuwan da Allah ya buga misali da su da wata halitta kawai misali inda Allah ta'ala ce ulaka kal an'ami bal hum adal waɗannan kamar dabbobin ni'ima suke kai sun mafi dabbobin ni'ima bacewa a nan Allah yana so ya nuna mana wanda ya kafirce wa Allah in ka kalle shi ka kalli akuya za ka gama kasudinsu ɗaya akuya ana jin tausayinta a bata abinci a bata harawa a bata ruwa a gyara mata gurinta a yi mata turke in ba a ganta ba a tafi nemo ta amma fa so ake ta kiba in ta kiban nan ko a mai da ta ragon suna ko a mai da ita ragon sallah ko a mai da ita naman miya a ƙarshe ko a mai da ita mai aƙiƙa ko ƙarshe dai tukunya za ta duk wannan tattalin nata da ake ƙarshe yanka ta za to wanda bai san girman Allah ba shi ma ya yi kama da dabbobi ta wannan bangaren yana ci yana sha yana ƙiba ƙarshe mai wuta zai tafi to sannan Allah ya bada misali ga wanda ya bashi ilimi zurfafaffen ilimi yake amfani da shi sai Allah ya ce masaluhu ka masalil kalbi in kana son ka san ɗabi'a kare ka nemi masu cin karen ko kuma yan farauta da suka san ɗabi'o'in kare da halayensa to Allah ya ce da shi da wannan malamin irin su ɗaya a ɗabi'a sannan waɗanda aka sauka musu da littafin Allah kamar Yahudu aka sauka musu da attaura suka ƙi su yi aiki da ita sai Allah ya ce masalul lazina humilu taurata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara kawo misalin jaki ne da kayan littafi kai ko duk irin mangalar duk irin littafin da aka zuba a mangalar jaki ba za ka gamu da shi ka ce ustaz jaki ba sai dai ka ce ga jaki da kayan littafi kaga wannan misali ne da Allah ya fito da shi don a ƙara fito da halin da suke ciki haka nan da Allah ya ce masalul lazina takhazu min dunillahi awliya'a ka masalil ankabuti takhazat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabutu law kanu ya'lamun waɗanda suke riƙon wani Allah a matsayin masoyi ko abun bauta ba Allah ba kamar misalin giza-giza ce da ta riƙe gida sai Allah ya ce mafi raunin gida hissan wa ma'ana shine baitul ankabuti hissan kai dai kaga gidan yadda yake in gizo-gizo ya maka saƙa a ɗakinka za ka ga yadda saƙar take shi gidan baya tare na waje ga mai gidan daga waje iska da zafi da ɗari da ruwa duk ba ta hana ta kare komai daga sai ga to mai amfanin wannan gidan wannan hissan kenan ma'anan kuma gizo-gizo mace ce da namiji macen ita ce jaruma ita ce karfa kamar yadda zakanya take da zaki masu farautar masu bala'in su ne zakanya din su suke kamo farauta su kawo mazan shi ya yi girma bayan gudu sai abu ya ɓaci zagan shi amma su su suke bi da gudu su shaƙe wuyan farauta ita macen ita take da abinci to shi ma giza giza haka yake macen ita ce mai kama mai ƙarfi to saboda haka idan ita take saƙa gidan idan ta saƙa shi wato ba shi da muguwar kasala gare shi sai dai ya zo ya zauna ya dinga ba shi abinci ita za ta kamo kudaje ta tsotse ta ba shi to in ya mata ciki sai ta kakkarya shi ta kashe shi ta kore shi sannan sai ta haifi 'ya'yan a ciki wannan shine ma'anawi na raunin gidan an kabuti su ma kuma idan 'ya'yan suka girma sai su kashe uwar su ma yayan suka girma ya su kashe su shi sa kullum za ka ta ganin mushen gizo-gizo da waɗanda suka girma ya su kashe wannan kamar da hawaii take yi wa bina ɗinta ya kama mata ije ya kashe abin nan ya binne ta ya kashe ta to in ta mutu in ta riɓe to shi ne kuma ya ga ƙasa ta huje sai ga 'ya'yan sun fito ita inda ta yi ciki to mutuwar ta tazo kama ta zai da ƙarfin tsiya sai ya binne ta cikin ƙasa saboda haka ƙwan yana cikinta sai ta riɓe ita ba haihuwa take ba riƙewa take saboda haka sai ƙwan su fito sai su faffashe sai ga 'ya'yan su fito waje shi ne cewa ina a wahabu buyuti labaitul ankabut ashe kaga Allah kyakkyawan misali ya bayar a nan wanda mu masu imani mun gane wanda ya ji wani Allah ya ji banza da wofi in bai gane ba kamar gidan giza-giza ne ga gidan a sako ba shi da amfani kuma ga alaƙa cikin gidan yadda take lalatacciya mara amfani sannan Allah ta'ala ce waɗanda suke kiran wani Allah wato suke kiran wani Allah suke roƙonsa lahu da abatul haq والذين تدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ misalin wanda yake kiran wani Allah in kana son ka gane ga kwatance daga Allah ka je bakin rijiya babu guga ka miƙa hannunka cikin ruwan ka dinga ruwa taso ka zo bakina ruwa taso ka zo bakina a ranar da ruwa ya taso daga rijiya ya shiga bakinka a lokacin ka kira wani Allah zai amsa ma kaga ba rana kenan to kawai ka nemi guga ka zira kawai ka ɗebi ruwa ka tafi to kun ga misali ne Allah ya bayar dan ya kusanta mana illar shirka da illar rukun wani Allah a matsayin mai kare ka ko mai ba ko mai kiyaye ka ka riki banza to shine Allah ya buga misali ya bada kwatance da wannan an kawo cewa Allah ta'ala ya ambaci irin waɗannan abubuwan da yawa cikin alkur'ani ya faɗi dabbobi wanda suka duba suka yi ta gani har kusan guda 41 Allah ya ambata cikin alkur'ani ya ambaci tsairan ababil tsuntsaye waɗanda suke dandazo dandazo ya ambaci ibulu raƙumi ya ambaci an'am dabbobin ni'ima awaki tumaki awa raƙuma shanu da sauransu ya ambaci budunu wanda take nufin raƙuma ƙaƙƙarfa mai jiki ya ambaci ba'uda shine wato wannan wanda muke kira kudin cizo ko sauro ya ambaci ba'ir raƙumi ya ambaci bigal wal kaila wal bigala wal hamira ya ambaci alfajari ya ambaci jaki ya ambaci doki sannan kuma ya ambaci saniya ya ambaci bahima an ce bahimatul an'am dabbobin ni'ima ya ambaci kwai ka annahunna baydun maknun kamar kwai suke boyayye ya ambaci su'ban mucijiya ya ambaci jarad fara ya ambaci jamal raƙumi ya ambaci jiyad doki ya ambaci himar jaki ya ambaci hut kifi ya ambaci hayya mucijiya ya ambaci alkhinzir a ce alkur'ani wato alhanzir ko kuma ka ce alade ya ambaci khail doki ya ambaci zi'ib kura ya ambaci zubab kuda ya ambaci subu'u wato zakuna kenan ya ambaci ba'anu shine awakai ko kuma tumakai ya ambaci ma'azu sune awakai ya ambaci addibda'u menene dibda'u ya ambaci kwado a ina ambaci kwado alkur'ani wadda faji'a wadda ma'ayati mufassalat ya ambaci ijil dan dan rako dan dan maraki ya ambaci nahal kudan zuma ya ambaci ankabut wato gizo-gizo ya ambaci wato burab hankaka ya ambaci kird wane ne kirdu biri ya ambaci biri ya ambaci fil mecece fil giwa ya ambaci kummal menene kummal wal kummala kwarkwata ya ambaci samak da aka ambaci samak ha ina mahaddatan ne ya ambaci firash malam buɗa mun littafi a ina kal farashin mabasus ya ambaci alganam a ina aka ambaci ganam awakai ko tumakai ya ambaci ir iru wanne ne iru raƙumi ko sannan kuma ya ambaci kaswara kaswara zaki ko maharbi sannan ya ambaci kal waɗannan su ne dabbobi guda 41 da Allah ya mace su a ci alkur'ani kowace da ayar da ta to Allah shi fa ya halittarsa yana da iko ya buga misali da wata halitta kamar zai ce fa'arsa na alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat irin azabar da Allah ya wa fir'auna har da ruwan kwadi aka ruwan jini aka kwarkwata aka ta saukar da bala'i iri-iri da haka Allah ya ce la yastahi min alhaq fa amman lazina amanu wanda suka yi imani fa ya'lamuna suna sanin annahu alhaq gaskiya ne min rabbihim daga wajen Allah wa amman lazina kafaru waɗanda suka kafurta fa yaquluna su ce ma za arada Allah bi hadha masal me Allah yake nufi da ya buga misali da irin waɗannan ƙananan halittu ko manyan halittu me suka me yasa za a dinga bambatar su alqur'ani yudillu bihi kasiran Allah yana batar da da yawa da wannan sai su kasa ganewa wa yahdi bihi kasiran ya shiryar da da yawa da wannan misalan mu duk mun shiri da wannan misalan ko mun gane abin da Allah yake nufi yace ilamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakurun banakum wa takasurun fil amwali wal auladi ya zaka gane sai ce kamathali gaisin a ajabal kuffara nabatu kamar ruwa ne da ya sauka duk manomi ka tambaye shi in damuna ta sauka gari yakan koma kore shargwanin ban sha'awa amma in damuna ta bada baya fa sai ka ga adu ya bushe ya zama karmami an tattake shi ya lalace to haka rayuwar mutum take farkon kuruciyarka zaka ci moriyarta amma ka bari rani ya zo a rayuwarka akwai damunar rayuwa akwai ranin rayuwa shi ne in ka tsufa ka kwarkwace ka gwargwaje sai kuma ka tafi lahira shi kenan to Allah ya ce haka duniya take kaga ya ba mu misali da me da abin da za mu gane Allah ya mana kwatance haka masu imani suna gane kwatancen Allah kuma sukan ɗau izina daga wannan kwatance har ma su mai da shi kiyasi domin malam ibnu qayyim da da Sheikh Usaimin suna cewa duk misalin da Allah ya ba alqur'ani dalili ne na kiyasi domin wani abu aka ɗauko aka kamanta shi da wani abu a wani abu aka ɗauko aka misalta shi da wani abu wanda ka sani da wanda baka sani ba ta hanyar wanda ka sanin sai ka gane wanda baka sani ba kaga Allah ya shirya da kai kenan wa ma yudullu bihi illa alfasiqin wannan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya yafe mana wanda yace malam mutum ne ya karɓi bashin kuɗi tun 1982 bayan shekara bakwai sai wacce ta bashi bashi ta rasu bai samu damar biya ba sai a wannan shekara 2016 kudin sun kai shekara 34 yanzu to yaya zai yi wajen biyan gaskiya sai dai a yi kiyasin me ake siya a wancan lokaci domin na san a 1983 1984 wani ya ba mu kudi 3,500 muka siyo masa fijo sabuwa kar har da safaya taya guda biyu a cikin bot to kaga misali lokacin da baban gida ya hau 1987 muka je za mu siyo irin wannan aka ce ta koma 6,500 aka dinga riƙe baki mota sabuwa 6,500 ga amma ta yi tsada da ta dawo dubu bakwai har a rediyo aka dinga magana cewa mota fijo sr fijo sabuwa safaya taya biyu ake baka a lokacin dubu bakwai mutane suna ga tayi tsada to wanda ka karɓi dubu bakwai sa a wannan lokaci yanzu kace za ka bashi dubu bakwai da kotis ba zai siya ba misali watakila lokacin da ka karɓi dubu bakwai nan ƙaton fili ka siya ko ka karɓi kuɗinsa a lokacin da ake biyan dubu uku a je aikin hajji yanzu ana biyan miliyan ɗaya da wani ba je aikin hajji ka ce za ka bashi dubu uku don haka dole kiyasi za a yi inda ajiya ce in ajiya ce ya baka ka ajiye to sai ka ɗauko ta yadda take ta tashi ko ta faɗi yadda take haka za ka bashi a basa amma tun da baka kuɗi ka juya su kai wani abu da su yanzu ya baka dubu biyar a 1981 yanzu ka ɗau dubu biyar a 19 2016 ka ba shi dubu biyar kai ma ka san ai awan bai skelin bai hau daidai ba ko malam mai gidana kirista ne ya biya min kujerar haji ko zan yi masa addu'a ɗakin ƙaba ƙwarai da gaske kai ma addu'a Allah ya shirye shi shigo addinin musulunci yawwa in kuma kasuwanci yake ka ce Allah ya ƙara masa a kasuwancinsa ya ko ba shi dama ya gane gaskiya addu'a da zaka ba mutum ba wacce tafi irin ka ce Allah ya sa ya gane gaskiya tunda har yana da kirkin da zai iya baka kuɗi ka tafi aikin haji malam mutum ne ya je umara sai ya samu sun sha ruwa sai ya ɗau azuminsa a najeriya su kuma a lokacin san ba su yi ba shansu bai yi ba to in ka je can in ƙari ɗaya ka samu sai ka ajiye kai sallah tare da su in yi so sai ka rama guda ɗaya ba za ka ce tun da ka ɗauko daga najeriya da najeriya za ka yi ba a'a ƙasar da ka tarar in ka je ai so ake ka saje da musulmin ƙasar ka zama ɗaya da su ba ka zama daban ba saboda haka in ka je ka tarar ɗaya sai ka sha karama ɗaya in kuma ka zo nan ma haka za ka yi duk da ta saba faton abdullahi dan abbas lokacin da kuraibu ya zo daga sham ya ce masa su sun ɗau azumi asabar su sun ɗauka kaza ya ce mu ba za mu gushe muna azumi sai mun ga wata sai ce haka manzo allah ya bada umarni amma an duba an ga hadisin abin da yake nufi su mu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi shi yana ga kowane gari za su ganin su daban amma abin da aka fi so al'ummar musulmi in zai duk wanda suke area daya in an samu gani ɗaya kowa ya ɗauka shine zai kawo haɗin kan musulmi da fahimtar juna to haka ne na fahimta kuma haka na bada amsa malam mutum zai iya yin addu'a da harshen da ba larabci ba a'a yanzu addu'a da muka ba da wani yare ne Allah baya ji ba shi ya dace ka ba a cikin sujjada malam Abu Hanifa yana ga in ka gama addu'o'inka na cikin sallah zaka iya yin addu'a da kowane yare addu'a ba tasbihi ba ba sallar ba ita sallar dole ka yi ta da larabci amma addu'a in ka zo daidai bukata ka zaka iya faɗa da kowane yare dan ba a sharɗanta in zaka roki Allah sai ka iya larabci ba taimako ya shigo ta hanyar sakonnin bankuna alat da kuma ta hanyar waya handset daga kaduna an sami kudade da dama akwai wata katafariyar gona daga aliyu umar bayo zaria ya ce ya ba wa wannan kwamiti na marayu fi sabilillahi gonar gaba ɗaya fa ya bayar cewa ko a je a dinga yin noma a gurin ana ciyar da marayu ko kuma a ga abin da ya kamata a yi da ita in ma siyar da ita za a siya a wani guri shi da ya ba wannan kwamiti wannan gona a sarrafa ta wajen gudanar da marayu sannan akwai fili fili katafaren fili daga hajiya halima tudun wada kaduna ta ce a gina marayu gida a kaduna tana so yadda ake da gidan marayu a kano a irinsa a gombe a irinsa a kaduna kuma ta ce za ta taimaka ita ma a yi ginin tare da ita don haka kenan za mu gina gida na biyu kenan na marayu a jihar kaduna insha Allah ta'ala lokacin da za a kaddamar da ginin za mu tura ashitakta ɗinmu da wakilanmu su je su ga filin idan gurin ya dace a gina gidan marayu za mu sa a zana mana yadda abin zai kasance lokacin kaddamarwa ya za mu gaya muku cewa an gina gidan marayu mai zaman kansa irin na jihar gombe a jihar kaduna muna fata ragowar jihohi ma za su yi irin wannan domin sauƙaƙa wa marayu harkokinsu na rayuwa da kuma taimaka musu kudaden da aka samu ga sunan da yawa akwai dubu uku daga suleiman abubakar akwai dubu hudu ta hanyar transfer daga union bank akwai dubu biyar shi ma transfer daga eco bank akwai kuma eco bank ko akwai dubu biyar daga wani dan uwa umar umar akwai dubu uku ta hanyar transfer daga first bank akwai dubu biyar shi ma daga abdullahi shi ma transfer daga first bank akwai dubu biyar shi ma daga musa abdul firdausi shi ma transfer ne daga first bank akwai dubu biyar daga mazruk usman jibril shi ma transfer ya ta banki akwai dubu uku ta hanyar transfer shi ma ta banki akwai dubu goma daga hajiya aisha akwai dubu biyar daga hajiya aisha ahmad akwai dubu biyar daga amira tahir akwai dubu goma daga surayya inuwa akwai ɗari biyar daga muhammad ibrahim akwai dubu ɗaya daga abubakar garba waɗannan su ne kuɗaɗen da suka zo ta festival daga sanarwar da muka yi sana akwai wanda suka turo sakonninsu ta jaiz bank akwai dubu biyar daga salamatu umar akwai dubu goma sha biyu da ɗari biyar daga muhammad musa akwai dubu uku ta hanyar e-transfer shi ma daga akwai dubu biyu daga maryam margi ita ma dai ta hanyar jaiz bank akwai dubu goma ta hanyar transfer shi ma akwai dubu goma daga yusha'u ango akwai dubu daya daga abdulrazak abdullahi musa akwai dubu biyu daga muhammad sa'idu akwai dubu biyu daga adamu abash bello akwai dubu daya daga kalla bala musa akwai dubu biyu shi ma ta transfer na banki akwai ɗari biyu akwai kuma naira hamsin wannan shine abin da jama'a suka aiko ta hanyar banki da muka bayar da saƙonni ga mutane daban-daban kuma kun ga sakamakon sakon ne aka samu wannan gona kuma aka samu wannan fili kuma yanzu haka akwai wanda ya alkawarin zai bada wani katafaren gida sai abin ya tabbata za mu gaya muku a yaushe ne a kuma ina ne akwai dubu goma daga wani bawan allah kuma ya ba da rago da buhun shinkafa biyu wannan mun yi bayanin sa jiya ko da kayan miya cewa a jiwa marayu girki na sallah kuma yanka musu rago Allah ya saka mata da dubu dubun alheri akwai dubu goma daga wata yar uwa tace ita ma a sa asusun marayu a yi mata addu'a Allah biya mata bukatunta amin Allah biya miki akwai dubu ɗaya daga wani dan uwa yace Allah ya ba mu lafiya yace an yanke masa kafa a sanadin ciwon kafa yace kuma Allah ya ba wa matarsa haihuwa to Allah ya sa wannan abu ya zama kafara Allah kuma ya ba wa matarka haihuwa a tamfa guda ɗaya daga wani ɗan uwa ya ce a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa ɗari biyar daga wata uwa ya mata addu'a akwai ɗari biyu daga wani ɗan uwa ya ce a yi masa addu'a akwai ɗari biyu shi ma daga wani ɗan uwa ya ce ɗansa an jarabce shi da tsananin son doki wanda har ya hana shi karatu yake bukata ya masa addu'a Allah ya raba shi da son doki naira ɗari daga wata ‘yan uwa Allah biya mata bukatunta akwai masu bukatu daban-daban shirya ga ‘ya'yansu mallakar gidaje na kansu kasuwanci ya farfado cin jarabawa samun aiki Allah ba su ikon biyan bashi to Allah muna tawassali da sunayenka masu girma da sufofinka maɗaukaka waɗanda ake roƙonka da su ka amsa ake kiranka da su ka saurara kuma ake neman bukata ka biya Allah ka biya mana dukkan bukatunmu na alheri Allah ka yaye mana dukkan abin da yake damun mu Allah ka yi mana rahama da afuwa da jin kai Allah ka yi wa ƙasar mu albarka ka yaye mana matsaloli da muke fama na tsaro da tattalin arziki Allah ka yi zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya Allah muna roƙon ka yaye mana bala'i na zahiri da na baɗini fatara yunwa bala'i tashin hankali da gingimu fitintunu na zahiri da na baɗini Allah ka ture mana su Allah muna roƙon ka afuwarka da rahamarka ka sauka a gare mu Allah ka yi mana albarka ka wa ƴaƴanmu da matanmu da zuriyarmu albarka ka yi wa nomanmu da kiwonmu da sana'armu da ma'aikatanmu albarka shugabanninmu Allah ka nuna musu hanyar daidai ka saita kwakwalwarsu zuwa ga yin abin da zai amfani jama'a a duniya da lahira Allah muna roƙonka afuwarka da rahamarka da jin kanka da alkhairinka Allahumma ina nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk